بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna tara ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da takwas ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi na makarimul akhlaq wallafan babban malami fadilatu sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Allah ta'ala ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Laji Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasinmu na baya malam yana mana bayani akan cewa na daga cikin kyawawan ɗabi'u barin girman kai da jiji da kai da zalunci da nuna ɗagawa da nuna isa akan mutane da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba muna kan inda malam yake mana bayani akan menene zalunci inda malam yake cewa wal baghyu al udwanu ala al ghairi abinda ake nufi da zalunci shine wuce iyaka akan wanda ba kai ba ka wuce iyaka akan wani ka taba masa haƙƙinsa wanda baka da haƙƙin ka taba malam ya ce wa mawaqi'uhu thalathatu ta yadda ake samun wannan zaluncin ta fuskoki ne guda uku bayyana har rasulu sallallahu alaihi wasallama fi qawlihi manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya bayyana haka a fadin sa da yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun manzala ya ce lallai jinannakinku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku haramun ne wani ya taba jinin wani haramun ne wani ya taba mutuncin wani haramun ne wani ya taba dukiyan wani malam ya ce falbaghyu alal khalqi yakunu fil amwali wad dima'i wal a'raq wuce iyaka zaluntar mutane yana faruwa ne akan dukiya da jini da kuma mutunci fafil amwal ta ɓangaren dukiya mitlu an yadda'i an yadda'i ma laisa lahu kamar mutum ya iddiayin dukiyar da ba tasa ba abinda ba nashi bane yayi iddiai cewa yana so a bashi auyun kira ma kana alaihi ko abinda yake kansa na bashi dukiyar wani da ke wajensa ya rike ya yi inkarin cewa ƙarya ne ba a bin shi wannan dukiyar au ya akhudha ma laysa lahu ko kuma ya karbi ko ya dauki abin da ba nashi ba ta hanyar zalunci ko ta hanyar sata ko ta hanyar kwace fa hadha baghyun fil amwal wannan zalunci ne wuce iyaka ne akan abin da ya shafi dukiya mutum ya dauke dukiyar wani da ya ikirarin cewa nashi ne bayan ba nashi bane ko kuma ya inkarin ana bin sa bashi amma ya musa bayan kuma tabbas ana bin shi wannan bashin ko kuma ya karbi dukiyar da ba tashi ba a wajen wani ta hanyar kwace ko ta hanyar fashi ko wani abu mai kama da irin waɗannan miyagun ayyuka wafi dima akan abin da ya shafi jini kuma malam ya ce alƙatulu fama dunahu kisa ko kuma abin da yake koma bayan kisa ka an ya ta'adda alal insani biljurhi wal kamar mutum ya wuce iyaka akan wani ya wato ainihin ji masa rauni ko ya kashe shi wannan shi ma zalunci ne ya taba jininsa ko ya kashe shi ko ya yi masa rauni ko ya cire masa wani bangare na jikinsa wannan zalunci ne shi ma ya wuce iyaka shi ne wadima aku jinin nikinku shi ma haramun ne akan ku wafil a'rab ta hanyar mutunci kuma yahtamila an yaku yahtamilu an yurada bil a'radi mai yiwuwa yana iya ɗaukan ma'ana in an ce karka taɓa mutuncin wani akwai as-sum'a fa ya ta'adda alaihi bil ghiba alladhi yashuhu biha sum'ata mutum ya dinga wuce iyaka akan ɗan uwansa ta hanyar giba wato saboda ya jiyar da wasu akan abin da ya shafi mutuncin wani ko akan abin da ya shafi sirrin wani yayi gulman wani yayi giban wani wannan wuce iyaka ne ya taba masa mutuncinsa Allah kuma ya hana haka wa yahtamilu an yurada biha zina fama dunahu yana iya daukar ma'anan zina domin zina taba mutuncin wadda aka yi zina da shi ne ma'ana taba mutuncin wadda aka yi zina ne da ƴan uwansa idan mutum yayi zina da matar wani ya taba mutuncinsa in mutum yayi zina da ƴar wani ya taba mutuncinsa in mutum ya yi zina da 'yar danginku dukanku gaba ɗaya ya taɓa muku mutuncinku walkullu haram duka haramun ne famin makarimil akhlaɗi tarkuli i'tida'i alal amwali wad dima'i wal a'ram daga cikin wato kyawawan ɗabi'u akwai barin zalunci ko wuce iyaka akan mutane ta hanyar dukiyoyinsu ko jinannakinsu ko kuma mutuncinsu karka taba dukiyar wani karka taba mutuncin wani kar kuma ka taba jinin wani wato malam yana nuna mana cewa kololuwa wajen kyakkyawan ɗabi'a shine kamewa daga cutar da mutane karka taba kowa karka ci mutuncin wani karka zalunci wani karka ci dukiyar wani ma'ana kar a ce yau ga wani nan ya shiga damuwa da bakin ciki a ce kai ne ko ke ce sanadiyar wannan shine asalin kyakkyawan ɗabi'a ko da baka taimaki mutum ka sa shi farin ciki ba to karka kore masa farin cikin da yake ciki ko kuma ka sanya shi a cikin bakin ciki in baka sai mota ka ba shi ba kar ya ajiye mashin ɗinsa ka sace in baki ɗau dubu biyar kin bata ba da Allah kar ta ajiye dubu ɗayanta ki ɗauki wannan shi ne asalin kyakkyawan ɗabi'a in ba ka ƙara mai akan wanda yake da shi ba to kar kuma ka kwashe masa wanda yake da shi domin ka ƙara ma mutum akan wanda yake da shi ka bashi daga naka wannan musahabi ne amma ka bar masa nashi kar ka taɓa wannan wajibi ne wannan dole ne Allah ya sa mu gani malam yace al-istiqalatu 'ala al-khalqi abu na gaba shine nuna isa akan mutane mutun ya dinga jin cewa shi babba ne akan sauran mutane shine babba shine dan wane shine wane shine wane ya'ni al-isti'la'u 'alaihim bighairi haqqin bihaqqin aw bighairi haqqin abun nufi shine nuna wato ɗagawa ɗaga allon kafada akan mutane da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba falisti'la'u alal khalqi manhiyun an mutum ya dinga cin cewa shine sama da kowa wannan abu ne da shari'a ta haramta addini ya haramta wannan sawa'un kana bi haqqin aw bi ghairi haqqin wannan abun da haƙƙi ne za a yi shi ko ba da haƙƙi ba walisti'la'u huwa an yataraffa al-insanu ala ghairihi abinda ake nufi da wannan shine mutum ya dinga jin cewa shine na sama akan sauransa hasali ma ya dinga amfani da damar da yake da shi akan sauran ya dinga taka su yana musu abin da ya ga dama saboda ya ga cewa shine a sama da su malam ya ce wa haƙiƙatul amri malam ya ce haƙiƙanin al'amari anna min shukurillah na daga cikin godiya ma Allah anna min shukuri ni'matillahi alayka na daga cikin godiya ma ni'imar Allah akanka in Allah ya maka ni'ima daga cikin alamar ka gode ma ni'imar Allah annahu idza manna alayka bi fadli idan Allah yayi maka wata baiwa ta wata falala annahu idza manna alayka bi fadlin ala ghairika min malin aw jahin idan Allah ya yi maka wata falala ya ɗaukaka ka akan wani wanda ba kai ba ta hanyar dukiya ko matsayi aw sayyaratin ko ya baka mota bai ba ma dan uwanka ba aw ilmin ko ya baka ilimi bai ba ma dan uwanka ba aw ghairi zalika ko makamantar haka fa innahu yanbaghi an tazdada tawadu'an abinda ake so shine wannan ni'imar Allah ya yi maka ya ƙara maka tawadu ya ƙara maka kankan da kai hatta tadifa ilal husn ilal husni al husna har ya zama na cewa abu mai kyau din da Allah ya baka to shi ma ka sadar da shi da mafi kyau kuma abinda Allah ya maka na ni'ima abu ne mai kyau ya baka mota ya baka kuɗi ya baka matsayi ya baka arziki abu ne mai kyau amma mafi kyau ɗin da ya kamata ka sada su a haɗa mai kyau da mafi kyau shine in Allah ya baka kuma mafi kyau shine ya ƙara maka tawadu ya ƙara maka kankan da kai li'anna alladhi yatawadu'u fi mawdi'ir rif'a huwa al-mutawawwal mutawadi'u haqiqatan saboda wadda yake tawadu'u da kankan da kansa a inda yake da ikon ya nuna waye shi to wannan shine mai tawadu'u na gaskiya wa qad qala an sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah babu wani mutum da ya taba da ya taba tawadu'u ya taba kankan da kansa don Allah sai Allah ya ɗaukaka shi duk wanda zai tawadu'u ya nuna shi ba kowa ba ne to Allah kuma zai ɗaukaka shi Allah zai ɗaukaka shi amma duk wanda ke ƙoƙarin cewa sai ya nuna cewa shi babba ne shi ne ne, to Allah yana ƙaskantar da shi Allah yana ƙaskantar da shi shi yasa duk wani mai alfahari da jiji da kai da jin na kai da jin na isa Allah baya son shi Allah baya ƙaunansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk masu girman kai ran tashin kiyama Allah zai tsuke halittar su su koma kamar kwayan zarra saboda an nuna musu su ba kowan kowa bane su ba komai bane Allah sai ya tsuke halittar su daga girman kai rawanin tsiyan ji bahaushe masifa ce bala'i ne kai ne kadai zaka dinga ji maranka cewa kai babba ne kai ne wani kai ne wani alhali mutane kuma ko ta kanka ba sa yi mutane ko ta kanka ba sa yi idan kana son ɗaukaka a wajen mutane to ka fara yardar da Allah Allah ya karɓe ka idan Allah ya karɓe ka to Allah shine ubangijin bayi shine ubangijin zukatan bayi sai ya dankwafar da zukatan bayi su girmama ka amma in ka tsallake neman yardan ubangiji ka tafi cewa kana so ka nuna wa mutane kai babba ne a kansu to Allah sai ya barka da su Allah sai ya barka da su daga duk matsayinka duk girmanka ga wani wanda ka fi shi matsayi in kuɗi ne za a girma mutum don kuɗi kana sama da shi in wani abu ne na duniya kai in ilimi ne ma ga in dai za a girma mutum don ilimi to kana sama da shi amma mutane sai su mutunta shi su girmama shi kai kuma su wulakanta ka saboda kai ka ɗauka cewa ƙarfinka ne da isanka shi zai sa mutane su girmama ka bayan kuma mutanen nan bayan Allah ne zukatansu ma bayan Allah ne Allah shi ke juya su yadda ya ga dama Allah shi ke juya su yadda ya ga dama Allah kuma shi ke ɗaukaka wanda ya ga dama yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha Allah shine ar-rafi shine al-khafi Allah shi ke daga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama Allah shi ke saukar da wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama duk yadda kuma girma ta kai a duniya dole wata ran za a sauka daga wannan girman dole ne ko ba mutuwa akwai jujjuyawan yanayi babu tabbacin cewa yanzu matsayin da nake kai a rayuwa zan dawwama a kai ko zan ƙara gaba mai yiwa ƙasa za ka yi ba tabbas to gwargwadon yadda ka mu'amalanci mutane lokacin da kake sama gwargwadon yadda za su mu'amalance ka kuma bayan ka sauko gwargwadon yadda za su mu'amalance ka bayan ka sauko sanda kake sama ka wulakanta mutane ka tozalta mutane bayan ka sauko ƙasa to a nan ne za ka gane illar wulakanta mutane a nan ne za ka gane illar wulakanta mutane mai yiwuwa wanda kake masa kallon kaskantacce shi kuma zai koma samanka da ɗaukaka da kaskanci ko arziki da talauci ba wanda yake dawwamammi duniya tana juyawa mai kuɗi ya tsiyace talaka ya yi kuɗi na sama ya sauko na ƙasa ya haura wa kana zalika alallahi yasira wannan mai sauki ne a wajen Allah wa qala an sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna Allah auha ilayya an tawadu Allah ya mun wahayi yace in faɗa muku ku al'umma ta ku zama masu tawadu da kankan da kai hatta la yafkhara ahadun ala ahadin har a wayi gari ɗayanku baya nuna fariya da alfahari akan wani wala yabghi ahadun ala ahadin daya bai zaluntan daya kar wani ya zalunci wani kar kuma wani ya dinga nuna daukaka da nuna cewa shi babba ne akan wani to wannan na daga cikin kyawawan dabi'u rashin nuna kai wata tsiya ce domin idan ma kai wata tsiya ce allan da ya mai da kai wata tsiyar shi zai bayyana ka shi zai bayyana ka yana cikin matsalar mutane shine kokarin gaggawa wajen fito da kansu kafin matsayinsu ya kai su fito ɗin wanda yana daga cikin matsalar mutane hatta 'yan uwanmu ƙananan ɗalibai ƙananan ustazai kamar mu mutum ne yanzu za a zuwa ce manya-manyan malamai za su yi wa'azi ta ce to ga kofar liman nan ta nan manyan malamai za su shigo sauran jama'a su shigo ta sauran kofofin nan idan ya zo saboda shi ma yana so ya nuna ma jama'a shi ma wani ne sai ce zai zai shigo ta inda aka sa manyan malamai za su shigo saboda mai yana ganin a can lungun anguwansu ai shi ne jagoran da'awa a can a nan kuma bai wuce ƙwayan zarra ba daga shi ko dan agaji an gaya masa duk wanda ba wannan ban yazo kar ya shigo ta nan sai ga ustazi ya tsaya na rigima da dan agaji to in ka shigo ta wannan kofar din me zaka tsina na a gaban babu baka cikin ajanda baka cikin komai damuwansa ko ya tsaya a gaban jama'a su gane cewa yayi ga ustazin angon mu can shi ma shigo ta babban kofa shi ma yana high table shi ma VIP ne me kamata ka gane me wa a can unguwanku kai ne babba a nan kuma ba wanda ya san labarinka cikinan dan agaji shi kuma an bashi aiki duk wanda ba wa'in nan ba kare shigo ta nan sai ka zo ya shaƙe maka wuya kana gani a matsayin ranar limamin kamsu salawati shi wataƙil bai ma taɓa ganin fuskanka ba sai yau to duk inda ka je ka saje da mutanen wajen idan allah ya so ya ɗaukaka ka a kansu ya fito da kai waye allah zai fito da kai za ka fito ba sai ka nuna cewa kai kai ne wane ba a'a allan da ya mai da kai wane shi yake da ikon ya nuna cewa kai ne wane kamar yadda shi kadai ya mai da kai wane duk yadda kuma kai kokarin ka bayyana kai ne wane in allah ya nufin ya wulakanta kai tozalta ka wallahi ba wanda ya isa ya ɗaukaka ka wa man yuhini allahu fama lahu min mukrim inna allah yaf'alu ma yasha duk wanda allah ya nufaci tozalta shi da wulakanta shi ba wanda ya sai karrama shi ba wanda ya sai ɗaukaka shi saboda Allah shi ke aikata abin da ya ga dama Allah shi ke aikata abin da ya ga dama saboda haka mutum ya zama mai tawazu'u mutum ya zama mai kankan da kai Allah ka samu dace saboda haka hatta matsalan da muke samu wajen karatu shine ɗalibi yana matakin ƙasa amma yana so ya haura sama yana so ya haura yadda za a zo a ce doktawa ne farfesawa ne shi kuma bai wuce dan firamare ba a karatun addini yana so yanzu an zo kansu ya zama daya yana so a ce farfesawa ne zauna a nan farfesan aƙida doktan ƙwar'ani a ce zauna a nan shi ma kuma a ce kai ma zo ka zauna kusa da shi daga baya so ya je ɓuya a can saboda ba za a gane waye shi ba wannan matsala ce matsala ce tamu ta gida ta mu ɗalibai allah ka shirye mu malam ya ce akhlaqu ghairil muslimina bayani akan ɗabi'un waɗanda ba musulmai ba ba ƙarƙashin wannan malam zai mana bayani ne akan tunanin da wasu suke da shi akan cewa ai waɗanda ba musulmai ba ma sun fi musulmai kyawawan ɗabi'u ba musulmai mu suna faɗin haka ba a ce ai arna sun fi mu amana arna sun fi mu kaza to baka san waye arni ba bari mu ji me malam zai ce malam ya ce yuridu kathirun minan nasi anna ahlal gharbi ahsanu akhlaqan minna fi ta'amulihim wa bai'ihim wa shara'ihim da yawa yawa cikin mutane suna rawaitowa cewa mutanen yammacin duniya kafirai kenan sun fi mu kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye wajen mu'amalansu da saye da sayarwansu بينما تجد الغش والكذب وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب منتشرا بين صفوفنا نحن المسلمين مالن yace za kuma ka samu akwai algushu da ƙarya da sai da kayan haja da rantsuwan ƙarya ya yaɗu a tsakanin mu al'ummar musulmai saboda haka ya ce mu musulmai akwai ƙarya akwai yaudara akwai ha'inci amma kana son ganin gaskiya da amana da rikon amana to yi mu'amala da arna malam ya ce walin raddi ala hadhihi alfiryati naqul saboda raddi akan wato wannan mummunan tunanin sai mu ce qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da mincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce albayyinatu ala almudda'i duk sanda mutum yayi iddia'in magana yace kaza ne to yana da haƙin ya kawo hujja me dalilin ka na cewa kaza ne ka ce alnasin fi mu amana to kawo dalili wa ma kana mashhuran bainan nasi anna ahlal gharbi anhum husnul khuluqi fil mu'amalati falaysa hadha sahih malam yace abinda yake shahararre tsakanin mutane cewa wai mutanen yammacin duniya kafirai wai sun fi kyawawan ɗabi'u sama da musulmai wannan ba gaskiya bane ba daidai bane fa inna indahum min su'il mu'amalati ma ya'rifunahu man zahaba ilaihim domin suna da wasu miyagun ɗabi'u wanda wanda zai fahimci wayannan miyagun ɗabi'un shine wanda ya je inda suke wa nazara ilaihim bi ainil adli wal insaf wanda ya kalle su da ido na adalci ya auna abun ya kalle su da ido na adalci duna man nazara ilaihim bi ainil ijlali wal ikbar ba wanda yake kallon su da ido na girmamawa da mutuntawa ba wanda ya auna su a ma'auni na adalci ba ma'auni na girmamawa ba faqad qala sha'ir mawaki yana cewa wa ainul ridha an kulli aibin kalailatin kama anna aina suqti tubdil musawiya malam yace in har ka yadda da mutum to wannan idon yadda din kaman dare ne yana boye kowane aibi duk wani aibi ba za ka gani ba amma ido na fushi in kana fushi da mutum ba ka san shi to idan ka kyar a kan shi kana neman ina aibinsa yake malin ya ce walaƙad haddasa ne kasirun mina shababi fiƙati allazi na zahabu ilal gharb malin ya ce da yawa daga cikin matasa amintattu waɗanda suka tafi yammacin duniya ɗin ƙasashen kafirai sun ba ni labari an af'alin min aswa'il akhlaq sun ba labari game da wasu ayyuka waɗanda suke daga cin miyagu mafi munin ɗabi'u lakin na hun idan na sahufi ma yin sahu na fihi min albai'i wa shara malin ce sai dai abin lura shi ne in kaga sun kyautata saye da sayarwansu sun yi amana falaisa li annahum zawul akhlaq ba wai dan suna da kyawawan ɗabi'u bane ba a'a wa inna ma li annahum ubadu maddatin saboda su bayin kuɗi ne wannan kyawawan ɗabi'un da kaga suna yi ba wai din kyawawan ɗabi'un a jikinsu yake ba a saboda su bayin kuɗi ne wali anna insani kullama an sahafi mu'amalatin min hadhihi mu'amalati dunyawiyya kana nasu ilaihi aqbal kuma ai su mutane in har mutum zai kyautata ɗabi'unsa zai kyautata saye da sayarwansa zai ka gyara kayan hajarsa in kai oda a kawo maka mai kyau dukkanin mutane ai za su tattara su koma zuwa gare shi haka ne ko ba haka ba wa ila shara'i sil'atihi wa tarwijiha asra mutane za su gaggauta zuwa sayen kayan sayarwansa duk abin da ya kawo ya kasa za a je a sayi fahum la yaf'aluna zalika li'annahum kamilul akhlaq ba wai suna yin wancan bane saboda wai suna da cikakkun dabi'u la lakin li'annahum ashabu madda sai dai saboda su ma'abota kasuwanci ne mayun kuɗi ne su waya rauna min akbari da'iyati min akbari di'ayati litanmiyati amwalihim an yuhsinil mu'amala sun kuma sani cewa na daga cikin hanyoyi mafiya girma na su kyautata hanyar kasuwancinsu su gyara kudinsu shine su kyautata mu'amala wannan shine dalilinsu min ajali an yajzibu ilaihim al'adad al-kabira saboda suna so su jawo wato adadin mutane kwastomomi masu yawa zuwa gare su wannan shine dalilin da yasa suke da kula da kasuwanci da amanan kasuwanci Allah ya sa muna fahimta shi yasa zaka ga yanzu mutane ya ce ni wallahi ko gyaran mutane na fi gane man ba ne akan ba musulmi saboda Allah sun fi mu'amala sun fi kaza sun fi amana suna da cika alkawari amma musulmanmu ba cika alkawari na'am akwai cikin musulmai wayanda suke da wasa da alkawari wanda ma shine ɗabi'a daga cikin ɗabi'un mafiya yawan musulmai a yanzu wallahu musta'an amma yadda kaga arni ko da a zahiri kaga ya kyautata maka mu'amala ko to bai samu dama akan ka bane duk yadda arni yake in dai ya tabbatar cewa kai ne a sama shine a ƙasa to za ka ga kyakkyawan mu'amala za ku zo na lafiya da shi amma daga sanda ya yi sama innahum in yathqafukum in yathqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu law takfurun in har suka samu dama akan ku to ne za ku ga kiyayya baka malam yace wa illa in ba haka ba aifahum kama wasafahumullahu azza wa jalla biqawlihi ai su kafirai kamar yadda Allah ya siffanta su ne a faɗinsa da yake cewa innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya Allah ya ce lallai waɗanda suka kafirce daga cikin ahlul kitabi yahudi da nasara da mushrikai Allah ya ce makomar su wutan jahannama za kuma su dawwama a cikin wuta sune kuma mafiya sharrin halitta yanzu wanda ya fi kowa shari cikin halittun Allah ya zai zama mai gaskiya da amana ai shi musulmi kai bambancinka da da kafirai shine kai kana gaskiya ne da rikon amana don ka gyara lahiranka shi ko kafiri yana gaskiya ne a kasuwancinsa da amanansa da wayo don kawai ya kyautata kasuwancinsa don ya kyautata kasuwancinsa iya damuwarsa kenan iya damuwarsa kenan shi yasa duk yadda musulmi yake a ko menene akwai bambanci tsakanin shi da kafiri idan kuncin rayuwa aka shiga ana cikin kunci Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in kuna jin radadi da zogin rayuwa su ma suna ji irin yadda kuke ji su ma kafiran ba daɗi suke ji ba amma bambancin wahalar ku da tasu watarjuna min Allah ma la yarju ko akwai abin da kuke fatan samu a wajen Allah su kuma ba su da wannan rabon ba su da shi ashe ko yunwar musulmi da ta kafiri ba iri ɗaya bace talaucin musulmi da na kafiri ba iri ɗaya bane in musulmin ya gane hikimar Allah a cikin haka in ya fahimci hikimar Allah a cikin haka Allah ka samu dace malam yace wala azunnu ahadan asdaqu wasfan min wasfillahi azza wa jalla lil kafiri malam yace bana tsammanin cewa akwai wani mutum daya wanda zai iya gaskata wanda zai bada siffa ta gaskiya dangane da kafirai sama da siffan da Allah ya basu fa innahum sharrul bariya domin su ne mafiya sharrin halitta a wajen Allah wa kaifa yurja khairu maqsudin li dhatihi min qaumin wasafahumullahu bi annahum sharrul bariya yaya kuma za a fara tunanin wasu mutanen da Allah ya siffanta su cewa kaf halittun Allah kaf ba wanda ya kai su sharri to a cikin su yaya za a yi a samu cewa wai ana fatan samun alkhairi a wajen su la a'taqidu an yakuna zalika abadan mallan yace bana taba tsammanin cewa har abada hakan zai faru lakin ma yujadu fihi min as-sidqi wal bayani wan nuskhi fi ba'd al-mu'amalat innama huwa maqsudun li ghayrihi 'indahu mallan yace abinda ake samu a wajen kafirai na gaskiya da bayani filla filla akan kasuwanci da kyautata kasuwancin su a wajajen mu'amala maqsudin shine suna yi ne don wani wanda ba Allah ba damuwarsu samun abin duniya wa huwa al-husulu ala al-maddati wal kasb damuwarsu su tara kuɗi su tara arziki wa illa malam yace amma in ba haka ba famarra azulmahum duk wanda ya ga zaluncin da kafirai suke yi wa gishmahum wastiqalatuhum ala al-khalqi fi mawatin kathira duk wanda ya ga wato kama karya da suke yi nuna isa da suke akan mutane a wajaje daban-daban arafa misdaqa qawlihi ta'ala ulaika hum sharrul bariya anan ne zai fahimci fa cewa daga sai kafirai sune mafi sharrin halittu sune mafi sharrin halittu yace wa amma bin nisbati lima waqa'a min kathirin minal muslimina amma dangane da abin da yake faruwa na da yawa daga cikin musulmai minal gushi wal kadhibi wal khiyanati fil mu'amalati yadda suke da algushu da ƙarya da yaudara a cikin mu'amala fa inna ha'ula'il muslimina naqasu min islamihim wa imanihim bi qadri ma khalafu shari'ata fihi min hadhihi almu'amalat to su wayannan musulman ba sun musuluncin su ya ragu imanin su ya samu tawaya gwargwadon yadda suka saba ma shari'a a cikin mu'amalarsu gwargwadon yadda ka saba ma shari'a cikin mu'amalarka gwargwadon yadda imaninka ya tawaya domin shi musulunci inda mutane za su bi shi sau da kafa da kowa ya zauna lafiya duk wanda kaga ya cuce ka to kafin ya cuce ka sai da ya taka ayar qur'ani tukunna dan ayar qur'ani ta ce kar ya cuce ka to ayar da ya taka din nan inda kai ka yi amfani da shi shi ya yi amfani da ita ke kin yi amfani da ita ita ta yi amfani da ita to da ba wanda zai cuci kowa mun fahimta ko duk wanda kaga ya zalunci wani to yadda ya taka shari'a tukunna ashe inda za a dawo a bi shari'ar da kyau to za a gane fa cewa shari'ar shari'a ce mai kyau abu ne mai kyau babu wadda kuma dama ya kula da haƙƙi ba shari'ar da ta kula da haƙƙi yadda ya kamata irin shari'ar musulunci ita ce shari'ar da ta kula da haƙƙi mafi kyau shari'ar musulunci mafi girman haƙƙin da ake kururuwa cewa za a kwato shi ne haƙƙin mata da haƙƙin ƙananan yara haka ne ko to babu wata shari'a a addini a duniya gaba ɗaya da ta kula da haƙƙin wa'annan biyun wallahi irin addinin musulunci ba da jihohinmu in kaji akwai kwamishina na ministry na women affairs and child development ba eh to wannan asalin women affairs da child development a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki sai ya ga an kashe mata aka samu wata mace guda ɗaya an kashe ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce daga yau kar a sake kashe mace kar a sake kashe yaro a wajen yaki wannan asalin women affairs kenan asalin child development kenan ina development bayan ka mutu ai development ta kare ai wannan shine addinin musulunci ya kula da haƙƙin kowa ya kula da haƙƙin komai ba haƙƙin da musulunci bai kula da shi ba daga in kaga wani ya cuci wani to ya saba wa musulunci in kuma aka bi musulunci kaga kamar an cuce ka to kai ne baka fahimci abin ba kai ne baka fahimci abin ba abinda suke kururuwa da ihu cewa musulunci ya tauye haƙƙin mata da aka ce wai mace ta zauna a gida wai musulunci ya tauye haƙƙinta musulunci ya wulaƙanta ta ka je garuruwan arnan ka gani za ka je ka samu mata tun safe za ta fita ta je ta yi noma ta wuni tana noma ta dawo abinda ta noma din ta tara kullun ta dafa ma mijin ya ci ya sha ya sha burkutunsa in ta bata masa rai ya mata duka su ne za ka gansu ma ɗan dako a nan yanzu garuruwanmu na musulmai da musulunci ya fi yawa wani layi ne za ka je ka samu mace tana da kwan buhun siga buhun siminti ana saukewa daga tirela zuwa shago amma je can ka gani su ne masu ita ce mai tura alale da soyayyen doya a wilbaro shi yasa an suka baro can suka zo nan suka ga matan musulmai ba sa yi su kasuwa ta bude sai su tsunduma da aka ta wuni a rana tana gasa masara bayan ta gama ta je ta kai masa ya ci ya kama ta kuma yi mata kaburin duka to su a wajensu wannan ba tauye haƙƙin mata ba ne dalili shine an ba su dama su je su yi fasikancinsu to dama a wajensu tauye haƙƙin mata shine da aka ce ki kame karki fasikanci to a wajensu wannan shine tauye haƙƙin mata amma tunda an bata dama ta je ta yi dutsiyar da ta ga dama to duk wahalin da ta sha ba tauye mata haƙƙi ba amma musulunci sai ce ta tsare mutuncinta ta tsare kimar kanta ta kula da kanta ta tsaya ta kula da mutuncinta ta kuma zauna a gida mijinta ya fita ya je ya nemo ya kawo mata ta ci in ta fi kowa arziki a duniya shi kuma ya fi kowa talauci a duniya har yanzu ciyar da ita na wuyansa sai in ta ɗauke masa in tana da miliyan 100 a akaunt ɗinta shi yana da naira 100 a aljihunsa in kanta yi ciwo wannan naira ɗarinsa zai cire ya bayar aje a siyo mata paracetamol babu kuma yadda aka ce ya ce mata din tana ɗaukan albashi duk wata ta kawo kwalin taliya da jarkan manja ba yadda aka ce haka in ta yi ihsani ne in bata yi ba bata yi laifi ba yanzu me ya kai wannan me ya kai wannan kula da haƙƙin mace da musulunci me kai shi daɗi sai za a matsayinki na mace musulma a ce yadda maza suke fita suna gwagwarmaya ki je ki tsaya a ran about din santaral ko wunti ki kalli wani yayi can na soya na tura da ke wani yayi can ya kasa doya wani yayi can ya tafi gareji a ce yanzu ku ne mata aka ce ku dunguma ku je ku yi wannan sana'a maza su zauna a gida ko ku je ku samu ya zaki kasance ba har zama ke kina nemo man man shafawa mai mai kara laushin fata ba to yanzu aka ce ke ne mai gyaran mota kika sa mai fata ki ta yi laushi kuma kika tafi gyaran mota ya za yi nawa nawa ne mazajen da suke zuwa garin gyaran mota garin kwale-kwale kwale ya tsansa hakan kuma duk an gama wannan wai mace ta ce wai bata gode ba Allah ba duk da hakan ta ce wai ita wai har yanzu ita musulunci bai girma mata ba har yanzu ita musulunci ya wulakanta ta ita musulunci ya tozalta ta Allah ka samu dace malam yake cewa fala ya'ani أن مخالفة بعض المسلمين وخروجهم عن إطار لا شريعة في, في مثل هذه الأمور ما لا yake cewa wannan fa ba yana nuna cewa yadda musulmi wasu daga cikin musulmai suke saba ma shari'a suke fita daga shari'a na musulunci ba wai ana nufin cewa wai cikin waɗannan al'amuran babu shari'ar musulunci a ciki ba la la ya'ni zalika naqsa fi shari'ati nafsiha wannan ba yana nufin wai shari'ar musulunci ta samu tawaya da na kasa ba fa shari'atu kamila shari'ar musulunci shari'a ce cikakkiya wa ha'ula'il ladina asa'u ila ila shari'atil islam waɗannan da suka muna namu shari'ar musulunci suka shigo rigar musulunci amma kuma suke yaudara da ha'inci thumma ila ikhwanihim minal muslimin suke wato muna nama 'yan uwansu musulmai thumma ila man yu'amilunahu min ghairil muslimina da kuma waɗanda suke mu'amala da su waɗanda ba musulmai ba haula'i inna ma asa'u ila anfusihim faqa waɗannan sun kyautata ni wato sun munana ni a radin kansu ba musulunci ne yasa su ba a'a radin kansu ne haka wal aqil la yaj'alu isa'atal aqili sawa'an fi shari'ati allati yantami ilaiha hadha al ami malin ce amma mai hankali mai hankali ba zai taba yiwuwa ya ce wai din saboda mai aiki ya yi aiki a ce to shari'ar da yake bi da ta sashi ba din ya munana ba zai yi ba ba zai yi ba wannan hatta cikin waɗanda ba musulmai ba kuma wani lokacin musulman musu suke ba da ƙofa na a cuna a zagi musulunci duk yadda kuke sabani da wani wanda ba musulmi ba to in an haɗu a gaban waɗanda ba musulmai ba to ba a ba da ƙofa ba a bada kofa yanzu wani lokaci zan yi tafiya a cikin mota muka gamu da wasu mata biyu kafirai suka tasa musulmai da zagi eh ai tsarin shugabancin addinin ku na musuluncin ma zalunci ne gashi an ce ana musulun musulun gashi kaza gashi kaza gashi kaza su kuma wasu daga cikin yan uwanmu musulmai wawaye suna daukan abin abin dariya ana mama na ki ya hakuri wane ne ana girmama ta sai nace mata to tambaya ɗaya zan miki wannan mulkin da ake ciki yanzu ba daɗi eh haka mulkin musulunci yake ta ce eh mana nace mai dalili saboda an ce musulun musulun ya ce fine kafin zuwan musulun musulun waye akan mulki buhari kan buhari ya hau a wajen waye karba a wajen goodluck lokacin goodluck a jihar kubama ba mai nawa ya tashi kenan shine akan mulki lokacin da aka dasa bom kenan christianity shi ya koyar da shugaba ya dinga jagorantar dasa wa mutane ba ma ba mai haka ne no ba haka ba ta ai ba zai yi ba in har wannan musulunci ne ya ce ya zalunci wannan christianity shi ya ce dasa bom a lokacin ne wasu ka fara dawowa cin hayyacinsu ta fara wasu maganganu direba ya fakin ya ce mata sauka wannan motar ni musulmi ne kuma ina kishin addini na haka ko ki shiru ko ki sauka motsin bakinkin na sake ji a cikin motar nan ɗan sauƙi ki daga nan har mu isa inda za mu je kan na sake jin murya ki sai shiru tsit to yanzu kaga su waɗanda suke musulmai ne amma wawaye masu kwalen kifi a zagi musulunci a gabanku amma shiru mutum ya zagi addininka a gabanka amma kana ɗaukan abun abun wasa Allah ya shirye mu daga ta ce su lokacin dasa babban su kansu kiristocin ba daɗi suke ji ba ana dasa musu bom a church in ka je church an caje ka yace mu ma karan kanmu yanzu musulun musulun ba daɗin da muke ji ba mu ma musulman ba daɗin da muke ji ba kawai haƙuri muke yi Allah ka samu dace malam ya ce wali zalika saboda haka fa innani aljumin jami'il muslimina ina fata daga dukkan musulmai an takuna lahum an takuna ladaihim hamalatun qawiyya fi muharabati hadhihi al-umur allati la yuqirruha al-islam ya zama cewa wato su tsaya ka'in da na'in karfi da karfe domin su yaƙi waɗannan al'amuran da musulunci bai da su ba addinin musulunci bai da zalunci ba bai da yaudara ba bai da ha'inci ba min alkazibi na ƙarya wal khiyana da ha'inci wal ghush da al ghushu wal khida da yaudara wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da makamancin haka fala budda an nubayyana lin nasi anna min kamalid dini kamalul khuluqi dole mu yi ma mutane bayani cewa daga cikin cikan addini na mutum akwai cikin kyawawan ɗabi'unsa wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u addininsa ya fi kowa cika kama saha anin nabi sallallahu alaihi sallama annahu qala kamar yadda ya tabbata cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce akmalul i akmalul mu'minina imanan ahsanuhum ahsanuhum akhlaqan wanda ya fi kowa cikan imani cikin musulmai shine wanda ya fi kowa kyawawan ɗabi'u in ɗabi'unka suka fi kyau ga kunan dukan ku muminai ne dukan ku musulmai ne to in ɗabi'unka suka fi kyau to ka fi kowa kamala a ciki ka fi kowa kamala a ciki ka zama mai gaskiya gaskiya na farko tsakaninka da Allah yadda kake bayyana a gaban mutane cewa kai mutumin kirki ne kai nagartacce ne to ya zama tsakaninka da Allah ya fi haka domin akwai ranar tonin siriri yau mutubular sara'i shi yasa wato duk cikin ayoyin da suke bayani akan kiyama ni na ga cikin ayoyin da suka fi daga min hankali ita ce ayar suratul ma'ida Allah da ya ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu Allah ya ce dan tashin kiyama Allah zai yi shele ce ya ku jama'a yau rana ce da gaskiyar mai gaskiya ta kwace shi la ilaha illallah gaskiyar mai gaskiya ta kwace shi ba ilimin mai ilimi ta kwace shi ba ba wa'azin mai wa'azi ya kwace shi ba ba haddar mai hadda ta kwace shi ba ba kudin mai kudi ya kwace shi ba a yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu gaskiyar mai gaskiya ta kwace shi gaskiyarka ta amfane ka nagaltan da ka bayyana a gaban mutane da gaske ne haka ne nagaltar take a jikin ko kuma a'a sunnar da gaske kake yi musuluncin da gaske ne tauhidin da gaske ne addinin Allah da gaske kake yi ko kuma yaya hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu idan mai fada ya fadi mai sauraro ya saurara ya saurara mai sauraro ya rike da gaske yayi sai ya tsira mai fadan da ya sako sako kuma ya fada cikin bala'i Allah ka shirye mu ka samu dace Allah ka samu dace malam yace wa ala hadha saboda haka bisa ga wannan fa kullu man kana naqisal khuluqi fa huwa naqisud din duk wanda ya zama dabi'unsa akwai tawaya dabi'unsa ba dadi to addininsa ma bai cika ba fa kamalud dini bi kamalil khuluq cikan addini yana da alaka ne da cikan dabi'u addini ba zai cika ba sai dabi'u sun cika walidhalika malam yace saboda haka fa inna ta'thira kamilil khuluq kamilil khuluqi ala ghairihi wato tasirin cikan ɗabi'u akan wasu wanda ba shi ba man jabalahu ilal islami wa ilal din shine wanda ya jingina wato ɗabi'unsa zuwa ga musulunci da kuma zuwa ga addini ya kula da ya ɗabi'un musulunci suke ya ɗabi'un addinin musulunci suke ya kula da su ya cika su akbaru min ta'asiri ziddiyanati sayyi'il khuluq yafi matsayi sama da tasiri na wato addinin wanda yake mai miyagun ɗabi'u fa'iza kana wifku man kana ƙawiyan fil ibadati ila kamalil khuluqi kana zalika ahsanu akmal idan ya zama cewa wanda yake da ƙarfi wajen ibada ya kuma ƙara da cikan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u to hakan ya fi cika hakan ya fi kamala hakan ya fi cika ya fi kamala mutum ga ibada ga kyawawan ɗabi'u to ya zama cikakken mutum ke zama da mutane lafiya wannan wajibi ne kuma kullum ina ba mu misali idan kana so ka gane waye kai a wajen mutane ya ɗabi'unka suke da halayenka ka tare da waɗanda kake zama da su kawai ka yi tafiya ka yi sati guda ka ga a cikin mutanen da suke tare da kai mutum dole za su neme ka tun daga 'yan gidanku har zuwa 'yan waje mutum dole za su neme ka kaddara cewa 'yan waje tarayyar da kuke ba don allah suke neman ka ba to 'yan cikin gidanku ba kawai ka je ka yi sati ka dawo ka ga shiru ba wanda ya neme ka ka shigo gida ka ce ka ce da ka yi sati yanzu har sati ya zagayo to wallahi ka gyara ɗabi'unka din satin ya musu gaggawa har ka dawo yanzu wato ana allah allah za a huta da rigima na sati guda gashi har satin ya ƙare ka dawo amma ana buga waya yaushe za ka dawo saura kwana biyar har sai kwana biyar yaushe za ka dawo saura ya zama cewa waɗanda suke tare da kai suna gane yau fa wani baya nan ta yaya ta hanyar kyawawan ɗabi'unsa kar ya zama cewa an rabu da kai ana murna a wani kai ai alhamdulillah an yadda ƙwallon mangoro an huta da ƙuda ta wannan ya shiga masifa wannan ya shiga masifa Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته